الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقوس قوة rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 31 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurod a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nuniya ta al'imamul kahatani wadda muke bin sharhin alkutufin dawani ta Dr. Salih Sa'ad As-Suhaimi Alharbi a rahimahullahu ta'ala ko hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi, a darasin da ya gabata mun karanta baiti na goma sha bakwai sha takwas sha tara. Na ji mun karanta har zuwa baiti na sha tara baiti na ashirin afuwan mun karanta baitin wa ja'alta zikiri fil bariyati sha'i'an hatta ja'alta jami'ahum ikhwani wallahi law alimuka biha sarirati la'aba salama alayya man yalqani ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني wayannan kalmomin da zamu dinga jin kamar malan irin karatun nan ne na kukan kurciya sai ka ji kamar da kansa yake ta magana amma fa ni ma da ni yake da kai yake wani irin usulubi ne sai mutum ya tigaya wa kansa ya teguyo wa kansa wa'azi sai ka ɗauka kamar wayannan abubuwan yana magana ne da shi karan kansa yana magana da kansa kuma da kai mai sauraro ina fata an gane amma zaka ji lamirin yana ta mayar da shi zuwa gare shi wanda yawanci in muka tafi a haka to kila wani zai dauka wannan littafin ma ba da shi ake karatun ba kamar yanzu in ka zo kana tafsiri kana cewa wannan sura ai makkiya da madaniya sai wani ya dauka to ai shi bata shafe shi ba tunda ana magana ne da mutanen makka ko kafiran makka ko wani abu mai kama da haka da haka wannan uslubi ne hakim mutum yana maka wa'azi amma ka ji kamar ba da kai ake ba kamar shi da kansa yake wa kansa yake wa wa'azi amma wa'azin ya ya shafe ka gaba daya ya shafe mu gaba daya inda yake cewa ka sanya ambato na ya yadu cikin bariya ai ba shi kadai bane ambatan sa kila kai ma kai suna ambatanka ya yadu cikin al'umma hatta ja'alta jami'ahum ikhwani har ya zamanto saboda yawan mutananka da yanda ka saba da jama'a da yanda sunanka ya shiga cikin jama'a yayi shuhura har kusan kowa kai ka ce kamar uwa ɗaya uba ɗaya kuke ma'ana kowa kamar dan uwanka ne har yake cewa wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani kaga kamar da kansa yake amma da kai kai kanka zaka iya fassara wannan baitin da kanka kake cewa wato da kai ake inda mutane da suke girmama ka suke mutunta ka wato a cikinsu da sun san ɓoyayyen laifinka to da kila da yawa mutane sun daina mu'amala da kai sun daina gaisawa da kai amma Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye wannan wato ɓoyayyen aibin naka babu wanda ya sani Allah ya sitirce ka amma ba wai shi yana nufin da kansa ba kai kanka da Allah ya toni asirin ka kila da ango kuma sai dare yayi zaka dinga shigowa an gane ko yace wal a'radu anni wa mallu suhbati kuma da kowa ka gani kowa na hadu da shi zai dauke kansa ne kuma da sun kosa da abota da ni wala bu'tu ba'da karamatin bi hawani to da wannan karamcin da Allah ta'ala yayi mun da karama da nake da ita to da na dawo da wulakanci bayan wannan karamci walakin satarta ma'ayibi wa mathalibi sai dai ya Allah kai ne ka ɓoye ka suturta aibobina da laifuffuka na wa halumta alai wa halumta kuma ya Allah ka yi haƙuri da ni an saƙaƙe game da ainihin wato laifuffuka na wa an tsoguyani da kuma ƙetare iyakata kai ma haka ne Allah ya rufa maka asiri ya rufe aibobinka da yawa ya kuma yi haƙuri akan tuɓa-tuɓanka da ƙetare iyakarka to sai malam yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala falakal mahamid wal madaihu kulluha falakal mahamid wal madaihu kulluha فلك المحامد والمعائر كلها فلك الم... فلك المحامد والمدائح كلها فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني ما لي بشكر أقل من يداني ما لي بشكر أقلهن يداني ما لي بشكر أقل من يداني to malam ke cewa falakal mahamidu dukkan wato kirari ya tabbata a gare ka wal mada'ihu kulluha da yabo ga baki ɗayansa duk naka ne ya Allah kuma ina yin wannan kirari da yabo ne bi khawadiri da zuciyata waje warihi da gabbaina wa lisani da kuma harshena ailakal hamdulladhi la yuhsa ya Allah dukkan yabo da kirari da godiya ya tabbata a gare ka alladhi la yuhsa wanda baya kidanyuwa baya kididduguwa falhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wa al alhamdu din nan da aka fara ta da alif da lam huna anan tufidul istighraq tana wato al ce al-istigraqiya wato al al-istigraqiya ita ce wadda ta shigar da dukkan wani jinsi irin nata ma'ana dukkan jinsin yabo da kirari da jinjina da yabo ya tabbata gare ka ya Allah shine ma'anar al din nan ai jami'al mahamidi ai jami'ul mahamidi wa jami'u alwani thana'il atira laka wahadaka subhanak dukkan nau'o'in ainihin wato almahamidi kirari wa jami'i alwani sana da dukkan launonin ko nau'o'in asana'i yabo al'atira mai daɗi mai ƙamshi laka ya Allah din naka ne wahadaka kai kai kadai subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah wa anta wahadaka kai kai kadai ne ya Allah allazi tastahiqul madaha wanda kafi kowa cancantar yabo wal mahamada da kirari wa sana'i da ainihin wato wato yabo falakal hamdu rabbana dukkan yabo ya tabbata gare ka ya ubangijinmu walakas sana dukkan nau'o'in kirari ya tabbata gare ka ya Allah walakal majdu ya Allah girma naka ne walakal utba wato kai ka cancanci ka yi zargi al'utba kenan ai falakal haqqu fil lawmi wal itab duk wanda ka zarge shi ya cancanci ka zarge shi kai ka fi kowa cancantar ka zargi bayinka akan gaza wasu da kurakuransu da tuɓa-tuɓansu shine walakal utuba ma'ana kai kadai ka cancanta fil laumi wajen yabo wajen zargi wal itab shi ma zargin ne hatta tarda ya Allah kai ne wato wanda ake gudun zarginka kuma ake so a wato a yi maka abin da kake so har ka yadda da mutum fa anta wahadakal mustahiqu li hadhihi mahamid ya Allah kai kai kadai ne kake cancantar waɗannan kirare-kirare da yabo duna siwa ka banda waninka fa yanbaghi lil muslim ya kamaci musulmi an ya hamadallaha ya zama yana yabo da kirari ga Allah bi jami'i anwa'il mahamid da dukkan nau'o'in yabo da kirari wa bi kullil wasa'il kuma ta kowace irin hanya cikin hanyoyi wa ma ya duru fi khatirihi da duk abin da ke kewayawa a cikin tunaninsa wa damirihi da zuciyarsa wa bi jawarihi da gaɓoɓinsa bil a'mali saliha ta hanyar yin kyawawan ayyuka wa bilisanihi da harshensa kuwa wato wa bil jawarihi wa bi jawarihi da kuma yabo da kirari ga Allah da gaɓansa bil a'mali saliha ta hanyar yin kyawawan ayyuka na gare wa bilisanihi da kuma kirari da yabo ga Allah madaukakin sarki da harshensa bi zikiri ta hanyar ambatan Allah wa tilawatul qur'ani da karatun alqur'ani yani wallahaji bit tasbihi da furta tasbihi wata hamidi da tahamidi wata halili da tahalili wa qad dalla shatru thani min albayt kuma dama wato dangon baitin na biyu gabar baitin ta biyu tana nuni akan haka wa huwa qawluhu shine fadin sa bi khawatiri wa jawarihi wa lisani ala mu'taqad al wato musannif fil iman al muwafiq li aqidati salaf ala mu'taqad bisa ga aqidar da aka sani ta al musannifi mawallafin wannan littafi na nuniya fil iman game da imaninsa almuwafiq wanda yayi daidai ya dace li aqidati salafi ga aqidar salafi as-salafi salih magabata na kwarai min na cewa annal imana magabata na kwarai aqidar su wadda take ingantacciya mai kyau shine shi imani qaulun wa amalun wa i'tiqadun imani ya kunshi qaulun fada ko fadi wa amalun da aiki wa atiqadun da ƙudiri waɗannan abubuwa guda hudu su uku kai su suke haɗuwa su ba da imani mutum ya zama ya furta imani da harshensa ya aiwatar da abin da imani ke hukuntawa da gaɓoɓinsa ya ƙudurce imani a zuciyarsa fallazi ya duru fi iri. معناه الذي تكنه القلوب من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والإنابة والتعظيم وما إلى ذلك من أعمال القلوب ما لك تشوى فالذي يدور في الضمائر abinda ke kewayawa a cikin zukata ma'anahu ma'anarsa allazi tukinnuhul qulubu abinda zukata ke taskace su su ɓoye minal ikhlasi na tsarkake aiki don Allah wal mahabbati da soyayya da ƙauna ga Allah wal khawfi da tsoro ga Allah wal raja'i da ƙaunar rahamar Allah wal khushu'i da khushu'i ga Allah wal khudu'i da ƙasƙanta ga Allah wal inabati da komawa ga Allah wata azimi da girmamawa wa ma ila zalika da makamantan haka min a amalil qulub daga cikin ayyukan zukata domin duk waɗannan abubuwan da muka ambata duk suna cikin a amalul qulub waɗanda su ne mafiya mahimmanci mafiya tsada fiye da al amalul zahira kamar yadda muka sha ba da misali shi yasa Allah ta'ala ya fi yaban wato a'malul qulub fiye da yadda Allah yake yaban al'amalul zahira da wuya ka ji inda Allah ta'ala ya ce yana son masu sallah ba wai dan baya son su ba amma dai Allah maɗaukakin sarki ya ce yana son masu ihsani yana son masu takawa yana son masu kaza duk waɗannan ayyuka ne na zuciya don wannan shi ya fi wahala a zahiri za ka iya ganin kowa yana sallah a zahiri za ka iya ganin kowa ya ce yana son manzan Allah a zahiri za ka iya ganin kowa ya ce yana son kaza to amma a zuciya Allah ta'ala ne kaɗai ya san waɗanda da gaske suke shi yasa a amalul qulub suka fi muhimmanci fiye da al'amalul zahira ba za ka ji inna Allah yuhibbul musallina ba ba za ka ji inna Allah yuhibbul muzakkin inna Allah yuhibbul hujjaj ka taba ji inna Allah yuhibbus sa'imina an gane amma inna Allah yuhibbul muttaqina kaga akwai wannan taqwa min amalil min a'malil qulub inna Allah yuhibbul muhsinina al ihsan min a'malil qulub inna Allah yuhibbut tawwabin at tauba min a'malil qulub wa yuhibbul mutatahhirin at tahara min a'malil qulub duk waɗannan zaka gansu suna daga cikin a'malul qulub waɗanda su suka fi tsada su suka fi muhimmanci idan zuciyar ta gyaru to gaɓoɓi ma suna gyaruwa amma ana iya samun kaga gaɓoɓi kamar a gyara suke kuma zuciya in ta zama lalatacciya sai ga su ma sun lalace ina fata an gane to shi yasa Allah madaukakin sarki yake son a amalul qulub da haka waɗannan duk suna cikin al amalul qulub fal qalbul ladhi amila zuciyar da ta yi aiki fal qalbu lahu amalun afwan zuciya tana da aiki kama anna lil jawarihi wal lisani amalan kamar yanda gabobi da harshe suke da aiki famin a'malil jawarihi salatu waz zakatu wa nahawha na daga cikin ayyukan gabbai sallah zakka da makamantan haka wa min a'malil lisan tilawatul qur'an na daga cikin ayyuka irin wanda ya shafi harshe karanta alqur'ani wadzikiri da ambatan Allah kama takaddama kamar yadda bayani ya gabata wannan baitin ya fito walaqad mananta alayya ya Allah kayi mun baiwa rabbi ya ubangiji bi an umin da ni'imomi masu yawa mali ya dani ni kan ba ni da hannaye bi shukuri aqallihinna ba ni da hannayen da za su iya godiyar mafi karancin ni'imomin da kai mun an gane ko mali ya dani ba ni da hannaye guda biyu bi shukuri aƙallihin da za su iya rubuta wato godiya ga mafi ƙarancin ni'imomin da kai mun ya Allah ni'imomin da kai mun suna da yawa saboda yawan su koda mafi kankantar ni'ima hannuna ba zai iya lissafa ta ba ba zai iya rubuta ta ba ma zala yu'addidu ni'amillahi alai malam bai gushe ba yana ta kirga ni'imomin da Allah ya masa kai ma sai ka dinga kirga ni'imomin da Allah ya maka ku gane uslubin karatun an gane ko wato lokacin da malam ke kirga ni'imomin da Allah ya masa sai ka dinga hararowa kai ma fa Allah ya ma ni'ima kaza Allah ya yi maka ni'ima kaza Allah ya yi maka ni'ima kaza wallati a'zamuha alhidayatu lil iman wanda daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa bawansa mafi girma shine shiryar da shi da ya yi zuwa ga imani wa zafaru bil islam da kuma rabauta da musulunci babu ni'imar da Allah zai yi wa bawansa da ta wuce wannan da aka imamul qahtani cikin ni'imar da yake lissafa Allah ya masa akwai shiryar da shi da ya yi zuwa ga imani irin na magabata na kwarai da kuma rabautar da shi da ya yi da musulunci kai ma kaga kana da imani kuma kana da ainihin wato kai musulmi ne to wannan kai ma kaga wannan ni'ima zaka ƙara godewa Allah akan imani da Allah ta'ala ya baka da kuma musulunci thumma yubayyinu annahu la yumkinuhu mahama amila sannan sai Imam al-Qahtani ke bayyana cewa ba zai iya ba duk yanda yayi aiki tukuru an ya buluga aqalla miqdarin ya kai mafi mafi kankantar wani gwargwado awa ashar mi'isharin ko kuma wato ɗaya bisa goman ada ishukurin wato biyan wannan godiyar ko bayar da wannan godiyar tilkan ni'am na waɗannan ni'imomin da Allah ta'ala ya masa mafi ƙanƙantar abin da zai na nuna godiyar ga Allah duk tarin aikin da ya yi ma'ana aikin ba zai iya kaiwa ga nuna ko kuma ya zama ya wakilci godiyarsa ga Allah bisa ni'imomin da Allah ya masa ba ko da zai kwan yana sallah tsawon rayuwarsa ko da zai wuni yana ambatan Allah ko da zai ainihin wato ya azumi tsawon rayuwarsa wannan tarin aikin diyan da ya kai wai ba zai kai mafi kankantar wani gwargwado da ake bukatar mutum ya yi na godiya ga ni'imomin Allah ba wai ba zai kai ko da ɗaya bisa goma na bayar da godiya ga ni'imomin da Allah ta'ala yi wa bawa ba yanzu kawai ka ɗauki ni'imar gani kaɗai iya a ce biya ni'imar da Allah ya mata gani ba a ce ji ba ba a ce harshe duk ba a zo wa'annan gaɓoɓin ba kana kallon duk gabar da ta dan samu larura kana jin irin kuɗin da kake kashewa an kaje neman ta dawo yanda take yanda Allah ya maka ita a asibiti in karaya mutum ya samu kafin mutum kashin ya koma yanda Allah ya yi shi ya ake kuɗi ake kashewa da yawa yanzu misalin da na taɓa bayarwa a gurin karatu wani bawan Allah ya rasu Allah ya ji kansa da rahama da muka taɓa zuwa duba shi yake cewa ya kwanta a asibiti kullum sai ya sha oxygen ta dubu goma kullum ya ce kuma a gabansa mutanen da suka kasa biya ya ga sai dai kawai kaga mutum ya mutu an lullube shi kawai an ja shi gefe da zarar mutum babu wannan kudin kawai shi kenan ya ce kuma ana mai dialysis ya ce duk sanda aka yi masa akalla yana kashe kusan dubu ɗari kuma ana, ana so akalla a sati kowa mai sau biyu ne muna ta hira da shi abun malam abun ya ce kuɗi malam cuta ce mai cin kuɗi ya ce lokacin da aka shiga gwamna wato abinan dan yajin aiki suka je wani asibiti ne ya ce duk ina jin abinan kullum oxygen ta dubu goma to yanzu da Allah a ce kullum sai mutum ya sha iska shakar iska kawai sai ka shaka kuma ba za ta kai irin ta Allah maɗaukakin sarki ba ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam wa fi anfusikum afala tubsiruna Allah ce ba kwa kallon kanku ne ko ba kwa gani ne ne to shine malai ke cewa babu wani aiki mai tarin yawa da zaka yi da zaka iya biyan mafi kankantar wata ni'ima guda ɗaya da Allah ta'ala ya maka kuma da zarar wannan ni'imar ta kau an ce a samar da artificial irin ta zaka ji kuɗaɗen da ake kashewa kuma za a samar da makamancin ta ne ba lalle ta kai irin waccan ba li'anna al-fadla fi tilka an-ni'am lillahi wahda domin falala game da samun irin wa'ancan ni'imomin falala ce ta Allah shi kadai wa in kana amalul abdi fil haqiqati li nafsi duk da cewa wa in kana amalul abdi duk da cewa aikin bawa fil haqiqati a haqiqanin gaskiya yana yi ne li nafsihi dan amfanin kansa wallahu ghaniyun anna dan Allah mawadaci ne ga barin mu dan kai sallah kanka kaiwa dan kai azumi kai karatun alqur'ani dan ka zama mutumin kirki fa li nafsik kanka kaiwa duk man amila man amila salihan fali nafsi akar ka dinga ganin zaka yi wa Allah gori dan kai sallah ko kai azumi ko kai sadaka ko ka gina masallaci ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza duk wanda yi kyakkyawan aiki ya zama nagari fali nafsi kansa yawan ji Allah wa man asaa fa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid da aka hakikanin gaskiya duk aikin da bawa ya yi ba Allah ya yi ba ya yi ne linafsi domin Allah bai buƙatar aikinsa bai buƙatar aikina Allah mawadaci ne ga barin ayyukanmu wa an a'malina Allah mawadaci ne daga gare mu wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara ku ne talakawa mabukata Allah mawadaci ne ta kowace fuska wallahu ghaniyyun hamid haka Allah baya buƙatar mu shi zai ce in ya sha yuzhibukum wa yati bi an gane ga dama sai tafiyar da ku ya kawo su qala Allah ta'ala man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha Allah ta'ala ce duk wanda yayi nagari dan kansa wa man asaa wanda koyi aikata mummuna fa alaiha laifin mummunan aikin yana nan a kansa. Fussilat ayata 46 wa qala ta'ala Allah ta'ala fil hadithil qudusi a cikin hadithul qudusi yace ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu durri ku ba ku isa ku cutar da ni ba fatadurruni ballanta za ku ce za ku cutar da ni walan tablughu naf'i ba ku isa ku amfanar da ni ba fatanfa'uni balle ku amfane ni duk abin da kai na ka sassaba kanka kaiwa duk abin da mutum ya yi mai kyau don kansa ba abin da zai cutar da Allah maɗaukakin sarki biyayyan masu biyayya ba zai ƙari Allah ba saɓon masu saɓo baya ragar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a wannan hadithul qudusi Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma za da zalika fi mulki shai'a Allah ta'ala ce da ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanen da aljanun naku gaba ɗaya ku kasance a bisa tsoron Allah mai mataki na ƙarshe a ce kowa yana tsoron Allah hakka tuƙatihi ƙololuwar tsoron Allah Allah ta'ala ce hakan bai ƙaru bai bai daɗa komai ba a cikin mulki na a ce duk gaba ɗaya mu zama masu taƙawa kuma taƙawar wato mai lamba ta ƙarshe a taƙawar a ce mun kai ƙololuwa a taƙawa kowa haka yake Allah ya ce wannan taƙawar masu taƙawa ɗin bai ƙara komai ba a cikin mulki na Allah ta'ala ya kuma cewa ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا Allah ta'ala yake cewa da ya ku bayina da a ce tun daga farkonku na farkonku annabi Adam har zuwa na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku ku kasance fajirai kuma fajircin mai daraja ta ƙarshe a fajircin ko wato lamba ta ƙarshe a fajircin Allah ta'ala ce hakan bai rage komai bai rage min komai ba a cikin mulki na shine ma'ana biyayyar mai biyayya ba ta ƙarawa Allah komai saɓan mai saɓo ba ta baya ragar Allah subhanahu wata'ala da wani abu kaga ashe duk biyayyar da kai kanka kaiwa baka ƙari Allah da komai ba duk yadda bawa ya shuka kansa ya shuka bai cutar da Allah da komai ba Allah yana da bayin da la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun haka Allah bai bukatar sai ya rarrashe ka ka bi shi in ka bi shi amfanin naka ne in ka ki bin Allah ta'ala cutarwar kanka za ta dawo man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد Allah ta'ala ce ya ku bayina da dai a ce na tun daga na farkonku har na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku ku tsaya a guri guda fa sa'aluni ku yi ta roƙona fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu Allah ta'ala ce zan iya bawa kowane mutum abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika mimma indi abin ba tare da hakan ya rage abin da ke wajena ba illa kama yanqusul mikhyadu sai abinda kamar abinda allura ke tauyewa idza udkhila al-bahra in an shigar da ita teku in dai in an tsoma allura a teku teku tana sanin allura ta shiga cikin ta ta hanyar ragatta da wani abu to Allah zai iya biyan bukatun bayansa gaba daya har kuma wani abu daga taskar Allah ya ragu da haka Allah shine mai abun bayarwa ya ibadi inna ma hiya a'malukum Allah ta'ala ce ya ku bayina ayyukan ku kenan uhsi halakum da nake kididdige muku su thumma uwaffikum iyaha sannan zan cika muku ladan duk aikin da kuka aikata faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah duk wanda ya je lahira ya ga sakamakon sa yayi kyau ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika wanda ya samu kishiyar haka fala ya lumanna illa nafsa Allah ya ce kar ya zargi kowa sai kansa wani hadithi imam muslim ya ruwace shi hadithi na 2577 hadithin abi dharr al-gifari radiyallahu an walau lam yakun illa an hadahu an hadahu lil haqq walid-din al-qawim walil iman lakana hadha kafiyan koda Allah bai yi wa bawansa komai ba sai shiryar da shi da yayi zuwa ga gaskiya sai shiryar da shi da yayi zuwa ga addini mai kakke da imani to da wannan ya wadatar ya ishi bawa a ce Allah bai baka kuɗi ba bai baka ƴaƴa ba bai baka mata ba amma yayi maka arzikin imani ya baka addini wannan ya wadatar kenan bayan imani da addini ka samu iyali ka samu gida ka samu kuɗi ka samu jari wannan dai riba kafa ne bal huwa fawqa kulli ni'matin bal ni'imar addini ita ce fiye da kowace ni'ima ai akwai wanda yanzu ya fi ka kuɗi ya fi ka kasaita ya fi ka mulki ya fi ka fantamawa amma Allah ya hana shi imani ya hana shi imani gashi kamar a ƙirar jiki da lafiya ma ya fi ka amma a inda Allah maɗaukakin sarki ya tauye shi sai aka zare imani a cikin zuciyarsa sai ya zama duk abin da yake gani na ni'ima sai ya zama ba ni'ima ba ce tunda babu imani a cikinta da haka Allah ya hana ka komai ya baka addini da imani wallahi ya baka komai ta fata an gane Allah mun gode bal huwa fawqa kulli ni'matin fawqa kulli ni'matin yana sama da kowace ni'ima sai dai wanda bai santa bane yake ganin kamar akwai wata ni'ima da ta fita walidhalika mahama badala al-insanu min amalin dan haka duk yanda mutum ya kai karshe wajen yin aiki lan yabluga shukura ni'amillahi alai ba zai fa iya kaiwa kololuwar godiya ga Allah bisa ni'imomin da Allah ya masa ba ba zai iya ba sai dai kawai mutum ya kamanta kawai amma babu wani abu da za ka yi na gagarumin aiki da zai biya ni'imar da Allah ta'ala ya maka guda ɗaya babu walakin ya jibo alai abinda kawai ke wajaba a kaina a kanka an ya zukura ya tuna cewa Allah ya masa ni'ima ɗin a akwai mutanen da da yawa sun butulce Allah ya musu sun nuna ka sun goge bakinsu kamar bai musu ba ko innal insana lirabbihi lakanut mutane da yawa sun yi wa Allah butulci bisa ni'imomin da Allah ya musu to ka tuna yayi ma wa yashkura kuma bawa ya dinga godiya hatta ta duma tilkan ni'ami ko ba dan komai ba dan ma ni'imar ta dawwama wa tastamirru kuma ta ci gaba domin ka'idan aka yi godiyar Allah yana dawwamar da ni'imar ya sa ta karu la in shakartum fa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid وقال تعالى وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد katinda lokacin da ubangijinku ta'azzana rabbukum ubangijinku ya shelanta la in shakartum yace wallahi in kuka gode ni'imar musulunci kace Allah ka gode kuma godiyan nan da zuci da harshe da gabbai Allah ya baka yaya kace ka gode Allah ya maka ni'ima kaza kace ka gode to ka Allah ya taimake ka kayan da ni'imar za ta dore kayan da ni'imar za ta karu Allah rantsuwa ya ce wallahi kun gode zan kara muku wala in kafartum in ku kuka butulce inna azabi la shadid Allah ta'ala ce azaba ta mai tsanani ce suratu ibrahim aya ta bakwai baiti na 23 fa wa haqqi hikmatika allati ataitani فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة لئن اجتبتني من رضاك معونة لئن اجتبتني من رضاك معونة لئن اجتبتني من رضاك
حتى تقوي أيدها إيماني حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية لأصبحنك بكرة بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولتخدمنك في الدجى أركان ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأذكرنك قائما أو قائدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان من دون قصد فلانة وفلان ولأحسمن عن الأنام مطامعي ولأحسمن عن العنام مغاربي مطامعي مطامعي بهسام يأس لم تشبه بناني بوسام يأس لم يشوه بناني بهسام يأس لم تشبه بناني بوسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربنك ولأضربن من الهوى شيطاني ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأصون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأقبضن عن الفجور عناني فوحق حكمتك yace ina rantsuwa da haƙƙin hikiman nan taka allati ataitani wadda ka bani hatta shaddatta burhani har aka waye gari ya Allah ka karfafi hujjojina binuriha da hasken wannan hikimar da ka bani la inijtabatni ya Allah idan ka bani min ridaka wato daga yaddan nan taka ma'unatun taimako hatta tuqawwi aiduha imani har a waye gari wannan taimakon hannun taimakon naka ya Allah ya ƙarfafi imanina la usabbi hannaka na rantse da Allah zan dinga yi maka tasbihi ya Allah bukuratan wa ashiyatan safa da yamma wala akhdumannaka bidduja arkani kuma na rantse maka da Allah zan yi wato zan hidimtar da gabbaina bidduja cikin duhun dare wala azkurannaka na rantse da Allah zan dinga ambatanka ƙa'iman ina tsaye ne au ƙa'idan ko ina zaune wala ashkurannaka na rantse da Allah zan gode maka ya Allah sa'iral ahayani a sauran lokutana wala aktumanna khallati ya Allah zan kuma boye duk wata bukata ta anil bariyati daga talikai ba zan ga kowa bukata ta ba sai kai ya Allah wala ashkuwanna jahada zamani ilaika ya Allah kai kadai zan kai wa kukan wato wahalhalun zamani na zuwa gare ka wala aqsidannaka fi jami'i hawaiji wallahi ya Allah kai kadai zan nufa da dukkan bukatuna min duni qasdi fulanatin wa fulani ba tare da na nufi wance kowa na ba da bukatata wala ahsimanna matami'i kuma da zan kame daga dukkan kwaɗayina anil aname ga barin talikai babu wanda zan nuna kwaɗayina sai kai ya Allah zan yanke wato zan yanke maɗami'i dukkan wani kwaɗayina anil anami daga talikai bi husami ya asin da wani irin takobi na yanke ƙauna lam ta shubhu banani ko zuciyata ba za ta iya kamanta wannan takobin ga yawon jini na wuce ba wanda na yanke kauna a wajen kowa sai gare ka ya Allah ba wala aj'alanna ridaka ya Allah zan yi kokarin in sanya neman yardarka akbara himmati ita ce himmata mafi girma wala adribannak wala adribanna min alhawa shaytani kuma ya Allah lallai zam doke shaytani na daga sauye-sauyen zuciya wala aksuwanna uyuba uyuba nafsi ya Allah lallai zan tufatar da aibobin kaina bittuka da tufafin tsoron Allah wala aqbidanna anil fujuri inani kuma ya Allah zan kame inani ragama zan kame in rike ragamata anil fujuri ga barin fajirci yuqsimu bi sifatillahi jalla wa ala allati wahabahu bi fadlihi wa mannihi tilkal hikima wato anan al-imam al-qahtani yana yin rantsuwa ne da wata sifa ta Allah madaukakin sarki wadda ya bashi da falalarsa da baiwarsa ya bashi irin wannan hikima din wa ya tawassal tunda hikima al-hakim ai sifa ce daga cikin sifofin Allah ko al-hakim ko da haka yana rantsuwa da wata sifa ta Allah wadda Allah ta'ala ya bashi da falalarsa da baiwarsa ya bashi irin wannan hikima wa ya tawassalu bi haƙƙi hikimatillah yana kuma yin tawassuli da ruku da kamun kafa da haƙƙi na hikimar Allah Allah ci wahabahu minha wanda Allah ta'ala ya bashi daga cikin irin wannan hikima wa min athari hatayyiba hikmatun wato daga cikin alamominta mafi kyau mafi tsafta shine hikimatun wato hikima ko wa min athari hatayyiba hikmatun wahiyal hidaya hikimar da yake magana wahiyal hidayatu lil iman shine shiryar da shi da yayi zuwa ga imani wal burhani da kuma hujja ala anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa al ilahul haq da hujja da Allah ta'ala ya bashi ta gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji na gaske wal ma'budu alladhi lahu al asma'ul husna shine abin bautar da yake da sunaye mafiya kyau was sifatul ula da siffofi madaukaka fanawwara biha qalbahu sai ya haskaka masa zuciyarsa da wannan sifa wa anara biha basiratahu kuma ya haskaka basirarsa da wannan sifa wa wajjahahu biha ila alkhairi ya fuskantar da shi zuwa ga aikata alkhairi duk wato da wannan sifa din ta hikima wa hadahu ila siratil mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa tafarki miƙaƙe li'anna al-hakima huwa alladhi yadau al-ashya'a fi mawadhi'iha domin mai hikima shine wanda yake ajiye kowane abu a mahallinsa wa min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-hakim yana daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala al-hakim gwani wa huwa yahabul hikimata kuma yana bayar da wato hikima liman yasha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama cikin bayinsa yutil hikimata man yasha yana ba da hikima ga wanda ya ga dama wa man yutal hikimata duk wanda yutal hikimata aka bashi hikima faqad utiya khairan kathira Allah ya bashi an bashi kyau wato alkhairi mai yawa wa ma yadhakkaru ba kowa yake wa azantowa ba illa ulul albab sai ma abota hankali suratul baqara aya ta 269 fal hikmatu fadlun da haka hikima falala ce wa minnatun min Allah kuma baiwa ce daga Allah ba kowa Allah yake ba ba kaji ai yadda ya ce yutil hikmata man yasha an gane ko wato yutil hikima man yasha wa man yutil hikima fa faqad utiya khairan kathira al hikmatu fi an na'budu Allah ba hikima fiye da Allah ya baka hikima ka gane ba wanda zaka bauta sai Allah akwai wata hikima da ta wuce wannan hikima ta farko da Allah ta'ala ya bamu mun kuma gode fi anna abudallaha yanzu wani yana nan ya fi ka tunani a ganinsa ya fi ka shekaru ya fi ka wayewa ta zamani ya fi ka kaza amma in ya tashi sai ya bauta wani ba Allah ba in ya shiga cikin damuwa sai ya ba ma ya kiran Allah sai ya kira wani ba Allah ba amma ka gan shi a haka sai a ce maka kai ba gidaje ne shine wayayye ina fata an gane kaga mutum ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya zama farfesan abin nan amma hagan shi yana bauta wani ba Allah ba kaga mutum an yi cikin daji da shi ya aje motarsa jeep an ɗauke shi a wani akwalan mashin an yi cikin daji da shi an fahimta ya manta da Allah babu imani a madadin in ya shiga cikin damuwa ya tashi cikin dare ya gaya wa Allah a ko wani malami gobe da nisa an gane akwai wani malam mai kacau-kacau akwai wani mai aiki kamar yankan wuka sai a je a hada shi da ya a raba shi ya rabu da Allah sai je rungumu wannan da haka hikima shine an na'budu Allah wahdahu mu bauta wa Allah shi kadai wala na'budu ahadan siwa ya zama ba mu bauta wa wani in ba Allah ba wannan hikima ce ita ma da haka kaga wa man wato yutil hikimata man yasha kaga yana bada hikima ta a bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba ga wanda ya ga dama in Allah bai ga dama ba kuma shikenan sai mutum a hada shi da bautar wani irinsa to alhikimatu fi tadbiqi shar'illah wai yana cikin hikimar da Allah ke ba dan adam ya zama mai dabbaka shari'ar Allah dabbaka shari'ar Allah a doron kasa ita ma hikima ce alhikimatu kaga hikima fi tadbiqi shar'illah ita ma hikima ce mutane su dinga kokari da raji na kokarin an tabbatar da dokar Allah a doron kasa an dabbaka shari'a alhikimatu fi da'wati ila Allah ala basiratin yana cikin hikima kiran mutane zuwa ga Allah bisa ga ilimi alhikimatu fi ta'amuli kama al-akharin muslimina kanu au kuffaran wato yana cikin hikima ka iya mu'amala da wasu wanda ba kai ba musulmai ne ko kafirai bi hasabi ma ya qadihil maqam gwargwadon yanda matsayin ya hukunta ka mu'amalanci wannan gwargwadon yanda matsayin ya hukunta ka mu'amalanci wannan gwargwadon yanda yanayin da kuma shari'a da dawabit suka baka dama ka mu'amalance shi ولذلك دان هكا فإن الحكمة إتا حكمة نن هي وضع الشيء في موضعه الصحيح شيني أجي أبو أغرن سوان دي يفداتي واد شيء انغنتاتي ولذلك يقال لمن يتصف بذلك دان هكا أكي كيران دوان دي سبانتو دي إرن ونن سفا حكيم أكي كيران سمي حكمة والله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الحكيم مي حكمة ني walakin laisal hakima kal hakim sai dai ba dukkan mai hikima bane kamar mai hikima Allah an gane ko laisal hakimu duk hikimar da Allah ta'ala ya ba mutum ba wai an bashi wata sufa cikin sufofin Allah don haka ya dinga jin shi ma Allah ne ba laisal hakimu kal hakim duk mai hikima ba kaman original mai hikima ba shine Allah kama annahu laysa al-alimu kal-alim kaman yanda laysa al-alimu kal-alim an gane ko ba dukkan masani bane kaman masani irin Allah walaysa al-hakimu walaysa al-halimu kal-halim duk haƙurin mutum da siffarsa ta haƙuri da ake siffanta shi da shi bai kai kaman alhalimu ba shine Allah walaisar rahimu kan rahim kar a ce wane ya fi akwai tausayi akwai jin kai wai duk jin kan mai jin kai bai kai kamar Allah ba wa in wujida ishtirakun kulli fi mudlaqil ism wai koda an samu tarayya da hadaka ta gaba daya a fadin a suna lakinil ma'ana yakhtalif sai dai ma'anar tana bambanta dan an ce wane mai hikima ne an ce Allah mai hikima ne baya nuna hikima su iri ɗaya ce dan sunan ya hada baya nuna kuma suna iri ɗaya ne lakinil ma'ana ma'anar yaktalifu takan saba indal haqiqati wato a gaskiyar al'amari fa inna hikmatal insan domin duk hikimar da mutum yake da ita wa rahmatahu duk tausayin da mutum yake da shi da rahamarsa wa hilmahu duk jimuri da haƙurin mutum wa ilmahu da iliminsa mahadudun wa yana da iyaka haƙurin yana da geji haka ne tausayin yana da geji ilimin yana da geji hikimar tana da iyaka amma hikimatullahi fa hikimar Allah fa la taqifu inda haddin ba ta da iyaka wa rahmatuhu rahmar Allah fa wasi'at kulli shay'in ta yalwaci komai wa ilmuhu fa wasi'a kulli shay'in ilmin Allah ya yalwaci komai wala ya hido ahadun bi shay'in min ilmi bal ma babu wani wanda ya isa iya kewaye ilimin Allah da sani fa huwa yamtannu da aka Allah shine yake yin baiwa bi an wahabahu Allah fa huwa yamtannu kai shi yasa malam al-Imam al-Qahtani yake nuna ni'ima godiya bisa ga baiwa da Allah ya masa bi an wahabahu al-hikma wahabahu Allah al-hikma a yayin da Allah ta'ala ya bashi hikima hatta sara indahu burhanun har ya zama yana da hujja yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil da yake rarrabe tsakanin wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce wannan tauhidi ne wannan shirka wannan sunna wannan bid'a wannan bin Allah wannan saban Allah wannan ita ma wata hikima ce da Allah yake ba wanda ya ga dama wa bainal huda wal dalal da kuma tsakanin shiriya da bata lokaci yayi la in jitabatni min ridaka ma'unatun hatta tuqawwi hatta tuqawwi aiduha imani yake ta la in jitabatni ya Allah idan ka bani kyauta min ridaka daga yardan nan taka ma'unatun na hannun taimako hatta tuqawwiya aiduha imani har hannun taimakon nan ya ƙara ƙarfafar imani na a ƙasama bi sifatillah a nan ma malam ya sake rantsuwa da sifar Allah azza wa jalla wa hikimatihi allati hiya sifatun da hikimar Allah wanda ita ma sifa ce min sifatihi daga sifofin Allah ai idza wahabat idza wahabtani ya rabbi ai yana cewa ya Allah idan ka bani kyauta bi fadlika da falalaka wa ridaka da yardarka anni da kai da ni ma'unatun ka bani kyautar wani taimako minka daga gare ka asta'inu biha wanda zan nemi taimako da wannan taimakon ala da'atika akan yi maka da'a wa ala shukuri ni'matika da kuma gode wa ni'iman nan taka wa takuna hadhihi almauna azimatun kuma wannan taimako ya zama mai girma bi haythu tahfazani biha ta yadda za ka dinga kare ni da wannan taimako min kulli su'in daga dukkan wani abin ki yas'alullaha azza wa jalla a nan al'imamul kahatsani yana roƙon Allah azza wa jalla an yu'inahu a kan ya taimake shi wa ƙarja a bi haza bi sigatil ƙasami kaga sai ya zo da wannan baitin da siga ta rantsuwa la'in na rantse da Allah la'in tafaddalta alayya ya Allah idan har ka yi mun falala bi ma'unatin minka na samu taimako daga gare ka wa radita anni ka kuma yadda da ni ya Allah to na yi rantsuwa la usakhiran na zalika zan horar da duk wannan falalar da taimakon fiɗa a cika wajen yi maka biyayya wa fi ma yurdika kuma zan tafiyar da wannan ni'imar cikin neman yardarka ya rabbi ya ubangiji wa qauluhu to lokaci yayi to to sai mu tashi wa qawlu law sabbihannaka kenan ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh